الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن عبد طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوس الجواسي قلوب الأقداج فريد داري على الإطلاق هاتم الأهتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورد الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من أن هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزهر اللهم لا لطيف أسألك اللطف فيما جرى ni al-maqadir wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillah wala abdulillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yau muna zamanin 221 akan amsan fatawa na Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala wanda aka masa bangaren shi fiƙiyu sun majawabu an su'ali sani sannan ya ba da amsa akan tambaya ta biyu jiya mun amsa tambaya ta ɗaya ne da shekaran jiya wallahu mafiƙo lissawabi ubangiji shine mai datarwa ga samun daidai ita matul ummatu al'umma ta haɗu kullaha baki ɗinta alawuju da ɗati zaujiti da zaujiha mata wajibi ne za ta bi mijinta fi kulli ma ya mura habihi wa yanhaha anhu cikin duk abin da ya umarce ta ko ya hana ta wa fi kulli ma ya dalibu minha cikin duk abin da ya nema ta yi Allahumma sai dai illa in ya kuna zalika fil ma'asiyatil lahi sai in abun ya kasance cikin cikin sabon Allah ne aw fi amrin yushaq wa alaiha rukubahu ko wani abin da yake tsananin wahala wajen aiwatar da shi to an umarce ta ba za ta yi ba fala ɗata lizauji fi zalika alaiha ba biyayya ba za ta bi mijin ba amma almasiyatu sabon Allah dalilaha qaulu sallallahu alaihi wasallam dalilin in sabon Allah katabi fada manzala la ɗata lil mahaluki babu biyayya ga abin a littafi masu tilhalik a sabawa ubangiji kaga an toshe wannan hanyar kenan shi duk wannan abu duk wani umarni amurko na hayu to akwai abubuwan da in an faɗe shi a dunkule to a baje ba littafi guda ne a baje littafi guda ne karkai kaza karkai kaza sai an fito da abu sama da dubu Allah sai an fitar da abu sama da dubu wajen a yi ko a bari kowane to kaga in ka lura kaga larabcin kawai magana ɗaya ce laɗata wujubu ɗatin zauji li zauji fi kulli ma ya amurha bihi ka gani wujubu ɗati zaujitin li zaujiha fi kulli ma ya'muruha bihi wa yanha anhu wa ma ma shaqu alaiha abin da zai zamo yana da tsanani fa qawlu subhanahu wata'ala shine fadan ubangiji wa ashiruhunna bil ma'rufi ka gani wa ashiruhunna bil ma'rufi mu'ashara tarayyar da za ku yi da ita a cikin kowane abu ne ya zama bil ma'rufi an yadda da abu sananne ne saboda ka kar a sa mutum ya kauce wajen rashin bin Allah wajen sabon Allah ba ma'amuri ba ne wa ƙaunu ta'ala da faɗin ubangiji fahimsakun bil ma'arufi in za ka yi riko da mace to ka riƙe ta bil ma'arufi bi ma'arufin da abin da yake sane an san abun an san abu gaga ashiruhuna bi ma'arufin imsakun bi ma'arufin ko aw tasrihun bi ihsanin ko kuma in abun ba zai yiwu ba ko kuma in kaki yarda ka umarce ta kaki yarda da ma'arufu to tasrihun bi ihsani ka sake ta eh ka sake ta sakin kuwa ko ya zo ta wajen neman ta ko ya zama ta wajen hakimu ko ya zama ta wajen neman ta ita ce ta ce ba ta yadda ba ko kuma hakimi ya duba ya gani za a iya raba su wata kalifin zaujati yi ɗorawa mace mai shakwaliha abinda zai tsanani a gare shi a gare ta harijan an ma'asharta bil ma'rufi ya zama ya fita daga mu'ashara bil ma'rufi abu wanda yake an sani sai tana abu daban in zalika yujibu tadliqul hakim ka gani ko in takalifin da aka dorawa mace wanda zai tsananta a gare ta to in ya zama zai zama shaƙun alaiha a kan matan to ya fita daga cikin ma'arufu kenan ko tunda ya fita daga cikin ma'arufu to me ya faru sai aka ce yujibu tadliqul hakim in takarara minu idan mutum yana maimaita abubuwan da zai cutar da ita to miji shi hakimi shi zai tsaya mata eh saboda kubutar da ita wai lazamu adabu zai lizinta dole a masa ladabi shi mijin wa zajaru zai lizimta dole a masa tsawa in lam takarar kaga in bai zajarin shi zai hana in kuma ya ci gaba to ai saki eh wama mafi ma'adal masati amma abin da ba a cikin sabo ba ne wal'amuru sha alaiha al'amur kuma ya tsawaita a gare ta ita matar faɗatu alaiya ko wamuru shaƙun alaiha al'amarin ya zamo ya tsawaita wa ma ma fi ma ada almasata wal amru shaqi alaya ahade ne ma dama ba sabon Allah bane abun kuma da aka sata ta yi bai zamo ya fi karfinta ba fadatu alaiha wajibatun dole za ta bi bi kulli wajhi ta kowane fuska wa bi kulli itibari ta kowane itibari lianna da ta zaujati li zawjiha domin bin mace ga mijinta ko muktabal hikimatul ilahi haka Allah yake nufi yayi shine shine huwa muktaba al hikimatul ilahiya domin auren nan shine sirrin komi fa shine sirrin komi eh domin hukuncin ubangiji yana tafiya ne a cikinsa sa wa bayanan zalika yadda mutum zai gane haka أن مطلوب الحكمة الإلهية أبن نيمة نحكمة أبنجي هو إمارة الدارين أنا سن أرى دنيا دلاهرة ana son raya duniya da lahira sanan duniya da lahira menene imaratu dare ne eh i'm sorry ba duniya da lahira da raya rayuwa biyu ne aljannatu nar wuta aljanna ko wuta in an ɗauki wannan yadda zai hikiman abin nema na hikima na halittar ubangiji shi ne imaratu dare raya imara aljanatu wannan min bani adam daga bani adam wa zalika wannan yasta da ita nasu me yasa ake neman tanasulu haiwa bai na zakarar la'unsa tsakanin namiji da mace wata nasulu bai na zakarar la'unsa shi ta nasuli tsakanin namiji da mace yista da akarin nikahi shari'i ana neman a samu aure ne ana neman a samu aure ne laktiyaran fi babu zaɓi babu zaɓi za a yi ba sai an yi aure ba za a yi za a samu nasulu to akwai dama likullin minhuma ba da in birani kowane ɗaya daga ciki bayan yankewansa watanaku shi aure alladhi sharada bin nasabi shine sharadi cikin yaya yusda husnul ma'asharati ana kiransa husnul ma'asharati baina dhakra wal unsa tsakanin namiji da mace ibqan alaiha min kulli minhuma wanzuwa ne a kanta daga dukkan abin da ke tare da su ya tsafi tofeto gardin akhara zai tafi ne cikin cika bukatan ɗaya daga ciki famata ta nafarat a gara da zakar wal'unsa duk lokacin da aka kore bukatan namiji da mace waƙatul ma'adatu wani firaki to me ya faru al-ma'adatu gaba wani firaki da rabuwa shi ne shiga tsakani wabadalar makasudu da hikimatul ilahiyya to duk lamarin hukuncin ubangiji kuma zai ɓaci wahuwan nasalu shi ne zuriya fazauju shi miji la yastaqiru ma'a zaujatin baya tabbata tare da mace illa binti sali amri sai da horon Allah mace namiji ya zauna tare da mace in ba shi ne mana fankihu ko in babu in ba wannan zaman to ba samu abin da ake nufi ba famata lam yamtasil amrahu duk lokacin da bai bata bi horon umarnin wannan izinin da aka ce a zauna da ita ba waƙa ta na wani firaku kowa ya yi nan ne da rabuwa walmaratu mace latasta kiro ma a zaujin ba ta zama tare da miji illa bi mu'ashar ta ya bil ma'arufi zamansu dole sai da alma'arufu abin da yake sani famata lam yakun in ba a samu haka ba waqa tanafuri wal firaqu shi ma an samu tanafuri da firaqu fa zahara min haza abin da ya baka ka gane annal maqsud al hikmat al ilahiyya manufan hikima na ubangiji hiya wujubu dati zaujati li zaujiha shine wajibi ne mata ta bi mijinta ya dulla ala zalika qawlu subhanahu wa ta'ala shine ubangiji ya nuni a cikin alƙuraninsa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ar-rijal maza qawwamuna 'ala an-nisa'i sune suka fi haƙƙi akan mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din saboda Allah yanda fifita shashin su da shashi wabima an faƙo da abin da suke ciyarwa min amwalihim daga dukiyarsu bambancin mata da maza ina jin bambancin ya kai goma sha biyu wannan wannan shashashun suke cewa mata da maza ɗaya ne hama sun ce wai suna cewa in sun bushe iska suna cewa wai mace tana abin da tana yin fi da ma wani namijin ba haka abin yake ba ƙurani baya faɗin abu abin ya zama ya saba bambanci tsakanin mace da namiji da mace yana da bambanci na gani a cikin wani tafsiri ne na ji kusan goma sha biyu ne goma sha biyu abinda wannan namiji yake da shi wanda ba za ta iya ba to misali ma ɗaya a ƙa'ida mata walaukanin maliyatun ko da miloniya ce idan ta rasu haƙƙin na kan mijin ne haƙƙin likafanin na ta mijin walau kanan maliyatun ko da shi ne afkarun nasi haƙƙin na kansa ne ba na kanta ba ne wannan kawai ya nuna sannan ai ya da muskun anta walaujukal jannata ne gida miji ne ke miji ne ke kamawa ko da an sa ta yi gida ba nata gidan ba ne ba wajibin ba a kanta ba ne ya da muskun anta wazaujukal jannata uskun anta wazaujuka ka zaunar da matarka a gida kai da ka zauna uskun anta wazaujuka ka zaunar da matarka da kai a gida ba matar ce take da daman yin gida ba ko da tana da gida miliyan to gidanka shine shari'a ya dora mata shari'a aka dora masa shi ne ka gani irin wayannan abubuwan abu goma sha biyu to ta ina ne mata za ta zamo ta fi shirme kawai shi yasa sauran auren ma yan wannan suke ta kokarin babballa sauran gashi auren gashi nan ya zo a wani irin mummunan site to mata kuma ga baki ɗaya sun ɗauki wannan karatun mafi yawa sauran sauran sauran auren da ba shi da ƙarfi duk ga baki ɗaya ana biya na ɓalla shi suna taimakon yahudawa wai suna nuna masu yanci wai nuna masu yanci daga nuna yancin ne duk wanda ta hau ƙarshen ta ta zan bazaura eh a haka abin da ke faruwa kenan wanda an rufe abin allah yana sane da hakan saboda a zauna lafiya su suka ce a buɗa ana budawa kuma in matan suka auren ya rikici gaba kida ba a koma wajensu balle ba yadda za su gyara Allah ke yi wazi suratul hukum wata hakim lilhukumi wal hakimi wannan sura ne na hukunci da abin hukuntawa da hakimi da mai hukuncin wale zan matsalakatul hakimu almuhkan fi kulle ma umira ana lizimta sakin hakimi ga wanda yi masa hukunci cikin duk abin da aka umarce shi fallahu fallahu ko falillahi hukumar rijal ala nisa komi na Allah na nan a hukuncin maza a kamata wale rijali hukuman ala nisa bi amrillahi akwai hukuncin namiji a hukuncin namiji akan mace da horon Allah walin nisa'i fardati yana kan mata su kuma farilla na bin maza min hikimatin lahi fihinna akwai hikima Allah a cikin bin mata su bi mazansu eh kala subhanahu wataala wato duk matan da ta bi namiji tana samu ana zuba mata waɗansu irin albarka in ta sha wahala wannan wahalar ko ta yi da saninta ko ba ta da saninta ba to wannan wahalar yana samun su albarka kwarai da gaske sosai yawancin mata masu biyayya sun fi samun yaya masa albarka shai yana gaya mana matan shau usman fodiyo ta gama da la'ulahu bi fadalihi wa rahmati uwar gidan ita ce mahaifin buhari babban ɗansa buhari uwar gidan amaryar ita ce kuma mahaifiyar Muhammad Bello. To, sai ita uwar gidan ya tafi wani yaƙi ko na alƙalawa ne kafin ya dawo ta sa hadimanta suka fafasa mata ƙoranta. suka faffasa mata koranta sai ta haɗe bala'in ta rike lokacin da ce usman ya dawo magana kishinsu ba ta yi magana ba sai aka ce mata ta faɗa masa ta gi sai Usman har ya san abin da ya faru yanzu wance abin da aka yi miki kenan ta ce haka aure ne aure ne jawo ya ce abin da aka miki kenan ta ce ai aure ne jawo da ya mata tambaya sun koya ce Allah mata albarka wannan a cikin zuriyan uwar gidan har yanzu mutum ɗaya ne ya yi mulki amma duk zuriyan na wannan addu'an da aka ma amaryan shi ne yiwu shi ne daga kansa da suƙi shi ne aka samu a ɓangaren buhari shine shi kadai ya yi sarauta a sokoto amma a shekara ɗari nan duk wanda ya yi sarauta a ɓangaren ɗakin muhammadu bello ne a ba shi ba ne maciro a ɓangaren ɗakin muhammadu bello ne shi da suƙi ai shi kuma ɗakin buhari ne shi ne aka yi sai da aka yi wuta-wuta kafin ma a tabbatar da an yi abin a nan haka shi usman haka shi ibrahim radiyallahu ta'ala hannu shi ma matarsa aishatu ta sha wahala a wajen uwar gidan amma biyayyen da ta yi domin aisha ibrahim ba shi shi kadai ba ne su bakwai mahaifiyar ta haifa amma kaga ai ba wanda ake sani sai shi ibrahim kawai su bakwai ta haifa kaga irin ficen da ya yi yadda allah ya masa wani irin albarka ta haka ne yawanci yawanci yawanci kaga shi wata jani ma haka ne shi ma su bakwai ne a ɗakinsu su bakwai ne shi ne na tsakiya eh uku na gabansa uku na bayansa ‘ya'yan aisha ita ma aisha sunanta kaga irin wani abu da ya fita abubuwan duk dai mutum ya bin in ya bi umarnin da ake nufi to insha Allah sai ya ga abin da kuma ba zato Allah ce mai kyau قال سبحانه وتعالى في سورة هذا الحكم واللائي تخافون نشوزهن فإذهن كو إلى سبيلا matan da suke tsoron nushuzi wanda suke nushuzi shine mata ta dinga gudun miji to ai musu wazi ai musu wazi wala yakuna darabu bil madrubi illa lil hakimi misali ba buga cikin abun bugawa illa lil hakimi al muhakkam fi allati تلتزم للمحكوم عليه دعاة الحاكم عليه ba ta lizimta sai ga wanda aka masa hukunci a kansa wajen biyayyen hukuncin da aka ya kansa wai za ta karara haza idan wannan ya tabbata faɗa ta zaujeti li zaujiha bin ma zaujati fadatu zaujati bin mata li zaujiha ga mijinta mimma ita matul ummatu alai al'umma sun yi jima'i akan mace da ta bi mijinta ne wa min jimlati datihi daga cikin jimlan bin mijin luzumiha baitahu ta zamo tana gidansa fala ta haruj illa bi izini ba za ta fita ba sai da izininsa fa yana harajar bigayar izini in ta fita ba izininsa fa yi asiyatun mai sabon Allah ce harijatun an amurin layi ta fita daga horon Allah ya lazama wa taubatu ya lazimce ta ta tuba wal adabu alama fa'alat za mata ladabi akan abin da ta aikata wa taubatuha tubanta ruju'a halidari zawjiha ta dawo gidan mijinta walidati kuma ta bi shi wa da ma'audatiha kar kuma ta kuma yin abin da aka hana ta fa in lam tarji'a in bata dawo ba walan tutub bata tuba ba faqad ba'at bi ghadabin min Allah to da ta dawo ne cikin fushin Allah fil hali wal ma'ali a halin da ke a kowane lokaci kuma ta dawo bali hiya murtakibatun azamul kaba'iri ta hau mafi girman kaba'ira wai jibu alaman da khalat darahu min abin ya wajaba duk wanda mata ta je gidansa ba tare da izinin mijin ba min abin uba ne au ƙaribin ko kuma makusanci ne ƙaharaha ya tilastar da ita ta koma waɗara da ya kore ta wada mutarkiya kar ya batta hatta satan hatta ko da awa ɗaya ne wa'illa in kuma bai kore ta ba ba a bi gababin minallahi misliya to shi ma ya shiga cikin sabon fushin Allah ya sauka kansu wa amruha fi hazal misal misal horanta cikin wannan misali amrul qatil zulman kaman horon mutumin da ya kisa ne zulman wa amdan da zalunci da gaggawa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qutila mu'minan amdan wanda ya kashe mumini da ganganci fa ayyadal mu'minina kullum alaihi ko hannaye mumini gaba ɗaya na kansa man awahu wanda ya hana shi faman awahu wanda ya taro shi au manahu ya ko haka ne faman awahu wanda ya jawo shi au man ahu ko ya haka ne fa'alai lanatula wa mala'ikata wa nasu ajma'ina wanda ayyada lamomina ko fa'idar mumina alai kullum alai duk muminai suna kansa hannun muminai na kansu saboda ka idan mutum ya saba to gabaki da fushin Allah da la'antan Allah da mutan duniya da mala'iku duk suna kansa Allah ke yi. Faka zalika hakanan amurar zaujeti horon mace iza haraban min zaujiha idan ta gudu daga mijinta bila darare babu cutarwa falahin limuminin yuminu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga mumini wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe an yi taraka a fi baiti ya bata a gidansa ba li'anna mushaqatu lillahi wa rasuli ta yi jayayya ne da Allah da manzansa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce mun shaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa tabi ghayr sabilil mu'minin wali ma tawalla nusri jahannam duk wanda ya jayayya da abin da Allah ya kawo da manzo Allah ya kawo bayan ga ga shirya ta bayyana a gare shi to yayi abin da zai yi ya zaba abin da ya ga dama yi to ya kama hanyar shigan wutan jahannama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza ra'a qauman zaliman idan ka ga muta idza ra'a qauman zaliman walam ya khuz ala yadihi idan ka ga mutumin da yake a zalimi ba kai rikuwar hannunsa ba yushiko an ya umaru Allah bi azabi ka ka hana shi in ka ga mutumin da yake cikin yake zalunci ba ka hana shi yin zaluncin ba to yayi kusan azaba ta game hadda ku gabaki da kana ciki Allah ya kiyaye fazara bi ma qararna wannan hukuncin ya bayyana annal mar'ata almazkura ita mata wadda ake ambato yajibu alaiha bi kum shar'i ya wajaba akanta da hukuncin shari'a arruju ila baiti zawjiha ta koma gidan mijinta wahada ita kadai bila talabin minha babu wani abin da zai nema a wajenta watawatu min isyaniha ta tuba daga zunubinta fa za sul shar'i la ma'ruf wannan shine asalin shari'a wanda aka sani lakin sai dai tabada amru ta nisanta da lamarin sa wajar qaratu nas da khilafi abun yayi nisa yanayin yanda matan suke yi wajar qaratu nas al'umman mutane kuma al'adansu ya canza da khilafi sabanin yanda ake yi wawa annahu la budda lizawji ba makawa ga miji allazi haraba zawjatu wanda matarsa ta gudu min dari daga gidansa an yamshi lidariya a ce sai ya je gidanta wa haziyadatun nasu fi kullu baladi wannan shine al'adar mutane a kowane gari kusan haka ne sai je tambaya me ya faru ko lizabi rasumu shar'i saboda tafiyan abin da yake rubuce a shari'a bil kulliyati wata man suka nasu bil adati sai mutane sai suka yi riko da al'ada in mata ta tafi gida to abin da ya kamata da kanta da ta dawo amma ka tashi ka je gidan dan ta dawo to shi wannan al'ada ne ba shari'a ba ne sai ma'ana ba za ta koma ba sai an zo ba haka ba ne al'ada ne wa kasar ta hazi al'adatu sharan sai zamo kamar shari'a mustaqirran kuma a tabbace yukamu biyi kullu qadin kowa kowane alƙali yana hukunci da shi amma al'ada ne in aka zo abin da za a ce shin an zo a idan wani waƙiya ya faru wajen alƙali wajen mutum ya tafi matar mutum ta gudu ko ta tafi anguwa haka to in ba a je ba za ta ka to so nawa ka je don ta dawo in yayi aka ce bai je ba ta sai a doka a sashi akan hukunci lijahalin bi qaidi shar'i saboda jahilci ne da ƙa'idodin shari'a waslu wa adam ma'rifat da asalin shari'a da adam ma'rifatin bi muqasidi mai manfa wasu kan lamur kazalika ta gurin da alamar ya zama haka wa yumaru zauju ana horon namiji bil mashai ilaiha ya tafi gidan ɗalaban liraddiha don ya dawo da ita haisu layi mikana lil'asar da shari'a lawali saboda ai babu wancan shari'a na farko marsumi kallazi yi ta ƙawatu bilmaitati inda fagadi ɗani kamar mutum da yake cedda mucece lokacin da babu abinci lishaddatul juyi ko mutumin da ya taƙawatu yake cin mushe inda fagadin dami saboda ba abinci ne shiddatul ju'i saboda tsananin yunwa washatul mutu saboda tsananin tsoron kar ya mutu kaga dama ya hanya daci mushe saboda mu'amanin dora kenan gairi bagin ko faladin wala ismailai to shi ma wannan ne hukuncin tafiyan zuwa gidan haka ne fa in sabaka minhu yaminu idan kuma ya rantsuwa annahu la masha'ila ya wallahi ba zai je wajen ta ba lam yakun zaliman la bai zalunce ta ba listimsakihi bi asali shar'i al-awwali saboda yayi riko ne da asalin shari'an farko al-azizil qawimi shine mafi girma mafi buwa mafi girma bal alaiha yana kanta an tarjiya wana ta dawo ita kadai aw ma man sha ko ta dawo da wani zai rako ta yi ladari zaujiya zuwa ga gidan mijinta amma mijin ya rantsa ya ce shi ba zai je ba shi kenan bai laifi ba bai laifi ba in auren ya mutu bai laifi ba a yi ta takuno a duk rikicin gaba ita ta kuno gaba ɗaya ai babu abin da ya mata kawai busan iska ne irin yadda mata suke yi dina wani lokacin gwadawa ne yana santa ko ba santa in ta bushi iska tun ta samu nema to kawai sai ta auna in in ta da kuma kawai masu ba da shawara in suka ba ta shawara haka kawai ke za ki zauna kaza kaza kaza ne shi kenan daga nan sai a kora ta in ta ɗauki wannan ta bushe suka ta ga cewa ta ginu ta tafi komi sai yiwu Allah ke fa'in lamtar je in ba ta dawo ba walai mai zahabu zauji ilaha maganan kenan kuma mijin bai je wajenta ba biyu kuma shari innaha asiyatun tana cikin sabon Allah harijatun min amrillahi ta fita daga horon Allah la nafaqata laha shi kuma mijin kare ya ciyar da ita eh kare ya ciyar da ita eh wayin dala amruha ko da zamanin ya tsawaita fi ha zalika a zamanta a zamanta cikin gidan bila zaujin ta zauna cikin gidan ba miji amma ba ciyarwanta a kanka falatu laku ba za a sake ta ba wala kalaman laha babu wani magana nishtakat bi darare sai in ta kawo karan kukan damuwa wala tulaku bi hada darare ba a sakanta da wannan cutarwa a ce cuta ne likauni hada darar domin wannan cutarwa rafa'ahu hayyin aliya daukan dauke shi shefi sauki aida bata tafi ba za a ce da ita eh ko fayyallati auqat darun ala nafsiha ita ce ta aukar da wannan cutarwa kanta bi ikhtiyariha zabinta falla tujabu ila talaqi in ta ce za a saki ba za a amsa ta in da ta ilai in ta kira haka wa mana ajaba wanda ya amsa mata min ahlil ilmi daga mabuta ilimi ila talaki cewa ta suku bi surata hada darari saboda cutar wanda take kai alazi zakarna wannan muka ambata wa talaqaha ala zawjiha ya sake ta wajen mijinta kana hazal alim fasikan jairan zamanta a gidan bata bata citun ba ciyarwan akanta to da ta ce ta zauna baciyarwa a kanta kuma sai ya zamo har take kaiwa ai tana cutuwa to wannan cutuwan sai namiji shi kuma bai suke ta ba sai wani alkali sai ya hukunci cewa to ai tunda tana cutuwa to dole za a kashe auren saboda wannan cutuwa shi cutuwan da ake magana wanda ba idrari ba ita ta jefa kanta ba an jefa ta ne ciki to wannan dole za a dawo da ita a cikin hukunci amma idan ita ta jefa kanta a ciki to za a bi shi ne a duba gani in aka bi to duk wanda ya kashe aurenta ko to fasiki ne fa'in ta zawajar ba da haza ɗalaƙu idan aka sake ta ta yi aure kana kullu waɗai fiya mahadda zina da za a kashe auren da wannan sigan yadda ta jefa kanta a cikin damuwa har aka zo aka janye ainihin abin da dalilin ne fito da ita aka bayyana cewa ai tana cutuwa da zamanta na gidan ne sai aka ci a kashe auren ana kashe auren wani ya aure ta kullum suka kun zana suke ba auren ba auren maktubun alal hakimi wannan hakimin da ya hukuncin laifin na kowa makon kan shi ne wa alaiha da ita wa alaman ana alaiha da wanda suka taimake ta aka kashe auren zunubin dinna kansu ne na fasikancin wa kullu haidin kowane guda layan kusu min wazari akhara shay'an ba wanda duk zunubin kowanne yawan girman wanda ya zinin da hakimin da wanda ya taya kowane irin zunubi ɗaya ne ba ɗaya da ya fi ɗaya wa ma jahlu hazal alim mamakin jahilcin wannan malami haisu lam yarif qawaid shar'i ta inda bai san kaidan shari'a ba wala urfu wama wala arafa wujud tafsili bai san faskokin rarrabe cutarwa almujib dalaki wanda yake ya wajabta dole a saki ba wallazi la yujibu dalaki da wanda bai zamo ba za ya saki ba idan fada ake yi ba ta fita ba ne kawai don gwadi ko don nishadinta a an yi sa'an sa ne tsakanin sai ta fita ma'ana ta yi yaji kenan to yin ta yi yaji ne to yadda a hukuncin yake wannan tun da fada ne ana neman sulhu ne a sulhun akwai ciyarwan sakanta e akwai ciyarwa zai ce da ita ana sulhun zai ce da ita walau dalal amadu ko da lokacin ya yi nisa zai ce da ita idan cutarwa ya same ta tana gidan ba a daidaita ba amma kuma ba tana gidan tana fita ba musamman kuma saki ɗaya ko saki ɗaya ko rikici ba zan ce ma saki ba a ce rikicin kawai in ta kame a cikin gidan cewa na kansa amma idan za ta fita anyhow kamar yadda ta fita na farko babu ciyarwa a kanta amma wancan tana cikin isma kuma akwai katanga da yake tsakani still zai ce da ita to idan aka buga aka buga aka rasa mafita to wannan shine in an sake ta ba komai ba mijin in ya aure ta wani miji ya aure ta daban to ba zina ba ne amma ba haka ba zina ne wa masu gudun na fakati to ga ɗayan fa a ce ciyarwa ya sauka akan mace allah zauji akan miji lihazi zauji ce ga wannan matar ala sifatul amri lazi zakarna hu wannan maka ambata bainahuma a tsakaninsu fa amru bayyinun lamarin a bayyane ke iktazatu qawaid shar'i shari'a ta sanya lam yuhalifi adan babu wanda ya saba wa gadi tafaqu an yi tifaki ala annan nafaqata ciyarwa fil muqabalatil istimta'i ka gani yana daga jin istimta'i mukabala kana ce da mata ne don mata za tana yadda da ke kamar a ce misali a ba mutum jinginan saniya jingina na saniya to idan kana son ka sha nono to dole za ka bata abinci haka ne haka almarkubu dabba idan kana son ka hau dokin to dole ka ba shi abinci ko da jaki ne sai ka ce da shi in baka ce da shi ba to akwai ba zai yi ba to haka wannan mujibin ciyarwan fi muƙabal istimtayi ne shin matar ta yadda da kai tana yadda da kai famata imtana a hadu ma imtana da akhara idan idan matan ta ce ba za ta yadda da kai mijinta ba to ba ciyarwa wajenka ba za ka ce da ita ba ciyarwa eh kowanne in mijin in ita matar mijin baya ce da ita ba za ta ba shi kanta ba wahazi ka gani famata imtana ahaduma imtana al'akhara idan za ka istimta'i da ita za ka ce da ita amma ya zamo ba za ka ce da mace ba ya zamo kuma kana nemanta ba shari'a ba ne ba shari'a ba ne wahazil maratu wannan macen hela ce muni a zaujiha ita ce ta hana za ta hana mijinta min ta biha an gani wajil maratu wannan matar hela ce mana nafsa ta zaujiha ta hana mijinta min ta biha da istinta'i da ita zulman uduwana idan yana bata abinci bata yadda da shi fala nafaqatu laha ala zawjil maskura ka gani idan kuma tana yana bata abinci bata bata yadda da shi ba to fala nafaqata laha ala zawji babu ciyarwan mijin ba zai ciyar da ita ba qala fi muhtasar yajibu limunkinatil mutiqatu lilwata'i ya wajaba ga wanda take yiwa a kwanta da ita walaisa ahaduma mushrafan babu mushrafi na wajen ci wa daman bil adati wal mafhum sihati wa hiya al mumkinatu ay ghayr mumkinatu ma faqad al uzri la nafaqata laha nassin muktasar kenan wato yajibu limumkinatil mutiqatil wadai wanda za a iya kwanciya da ita sai zamo ba abinci a alada wal mafhumu sifa wahil mumkinati a aw ghayra mumkinatin yana yiwa ko baya yiwa tare da uziri to ba ciyarwa a kanta wul asahu shine inganci wal mu'awwalu alaihi amma an yi tawili akai Allahumma sai dai illa an takuna hamilan sai in ciki ne yana falaha nafaqatul hamli za a ce da ita saboda ciki walau kanat asiyatun koda mai sabon Allah ce li'annahu domin shi ya nafaqu ala waladi zai ce dan da ke ciki la alaiha ba zai ce da ita ba wa nafaqatul waladi ce da dan la tusqudu bil isyani ba a sare da shi saboda an sabawa Allah sabon uwarsa ba zai zamo an kasa ce da shi ba eh yanta watammal jawabu an su'alis salisi wato an cika tambayan daga amsa na uku ko yana cikin amsa na uku an su'alis salisi watammal jawabu an su'alis salisi wallahun mafi kulisawab wannan yana da rikici shi ma wannan matsalan a ɓangaren malikanci wannan matsalan shotijen shi kadai ya ware shi kadai ne sai dai wanda in sun biyo shi daga baya na yarda'in nan uwa ta shayar da ɗa duk yawancin malikanci yadda suka ɗauka shautu zani ya kawo nashi don wannan an kadu ba babu duru sadda ba wannan na littafin nan na alkashinawi ne a ya askari ya yi matasharai ba wannan ba ma badar zauje ne wani fatilaramai ne to wannan matsalan ita ya fito da ita ita kadai a cikin littafin ya fito da shi a cikin madarar zauje ne matsalan gashi nan dalilan indai mata indai gobe dai za mu karanta insha Allah Allah ya ba mu nasara ya datar da mu ya ganar da mu ya fahimta da mu ya rasulullahi Allah ya dace da mu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الآن والهادي إلى صراطك المستقيم يا ولا علي حق قدره مقدار اللزم صلاة تملا الأزال ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لي مكاواهد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة